إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فمن, فمن اتقى الله وقاه ومن يتوكل عليه كفاه ومن, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنها العناية الإلهية والرعاية الربانية وفيها البشرى بالفرج والتيسير من الألي الكبير إنها سورة الشرح يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة والذي يشهد له القرآن أن أعظم أسباب شرح الصدر هو استقرار الإيمان في قلب الإنسان أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما أن بيك الصدر أثر من آثار الضلال عن الدين والبعد عن رب العالمين قال تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ثم قال تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقب ظهرك أي غفرنا ذنبك الذي أثقل ظهرك وإذا كان هذا وزر, وزر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أثقل كاهلا فكيف بأوزار غيره فالمؤمن تتعبه الخطايا وتثقله الذنوب حتى يتخلص منها بالتوبة والاستغفار والفرار إلى الواحد القهار ورفعنا لك ذكرك أي أألينا قدرك وشأنك وجعلنا لك الثناء الحسن وصار اسمك شهير في مشارق الأرض والمغارب ومغاربها فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتمر القرون وتتعاقب الأجيال وملايين الشفاء تهتف باسمه الكريم مع الصلاة والتسليم والهب, والهب العظيم إنها مرتبة لم ينلها أحد من العالمين قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة وليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإن مع الأسر يسرا أي إن مع, إن مع الضيق ضيق والشدة سئة وغنى وهذه بشارة عظيمة وهي أنه كلما وجد أسر وصعوبة فإن اليسر يلازمه ويصاحبه قال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان الأسر في جهر في جهر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه قال القطبي رحمه الله تعالى هذا وعد آمن لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه أي إنما الأسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة وربما اجتمع يسر الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا رواه أحمد ثم كرره ثم كرر الله تلك البشرى قائلا إن مع الأسر يسرا وهذا تأكيد للكلام ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر ومعنى هذا أن الأسرة مؤرق في الآيتين فهو مفرد واليسر منكر فتتعدد قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى خلقت أسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب أسر يسرين فإذا فرغت فانصب أي إذا تفرغت من شواغل الحياة فاجتهد في العبادة والدعاء ولا تكن ممن إذا تفرغوا اشتغلوا بالمعصية وأعرضوا عن ربهم وهذا توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من نصيب الدنيا وحل وحل لمشكل لمشكلة الفراغ حيث, حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته قال عمر رضي الله عنه إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا لا في عمل دنيا ولا دين عباد الله يقول تعالى وإلى ربك فارغب أي فارغب إليه في جميع أهوالك واجعل رغبتك إلى الله وحده لا إلى غيره لا إلى غيره فلا تطلب حاجتك إلا منه ولا تعول في جميع أمورك إلا عليه قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثق بأنك متى علقت رغبتك في الله عز بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƴan uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wataala domin lallai dukkanin mutumin da ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai kare shi daga dukkanin abinki dukkanin wanda ya dogara da Allah jalla wa'ala mafi gaskiyan dogaro gare shi Allah ta'ala zai isa masa akan dukkanin bukatunsa Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani mai girma ya tabbatar mana da wannan a yadda yake cewa lallai dukkanin mutumin da ya ji tsoron Allah bi ma'ana ya kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata umarnin Allah da gujewa hannunsa to lallai tabbas Allah zai sanya masa mafita wannan mafita ɗin ya shafi mafita akan koma menene na rayuwa babban ko ƙarami na fili da wanda yake na koye sannan Allah ta'ala zai azurta shi ta yadda ma bai taɓa yin tsabe tsammani ba Allah ta'ala ya yi faɗa mana cewa lallai dukkanin wanda ya dogara gare shi tabbas Allah ya isan masa akan komai da yake so ko yake damunsa ko ko yake zama masa barazana ya ku yan uwa masu albarka lallai wannan shine kiwo da ba da kula na Allah jalla wa'ala abin bautan kowa da komai na gaskiya na hakika bisa cancanta kuma wannan shine kiwo na Allah subhanahu wata'ala mahalicci mamallaki wanda yake mai azurtawa lallai ya ku bayin Allah a cikinta akwai bushara da cewa lallai dukkanin yadda abu ya ci kurkuɗe lallai akwai mafita kuma duk inda abu ya kai da tsanani akwai sauki daga wajen wanda yake shine madaukaki kuma mai girma ya ku bayin Allah akwai wata sura cikin alkur'ani mai girma sura ce gajeruwa amma sura ce mai girma wanda take dauke da darussa masu girma sannan kuma har da bushara ga masu imani in sun tsayo akan imani to lalle tabbas Allah ta'ala zai musu komai shine gatan su ko ba su da wani gata wanda yake ba shi ba ya ku bayin Allah wannan sura ita ce suratul sharh Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura yana faɗi yana mai tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin ni'iman da yi a gare shi Allah ta'ala ya ce alam nashrah laka sadrak kai wannan annabi namu ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba bi ma'ana ai tabbas mun yalwata maka kirjinka mun yalwata maka zuciyanka ta hanyar haskaka shi da imani da annabta da ilimi da kuma hikima waɗannan manya-manyan ni'imomi ne na kyauta wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya dasa su a cikin zuciyarsa ya yalwata masa zuciyarsa da imani ya yalwata masa ita da annabta ya yalwata masa ita da ilimi da kuma hikimomi wanda wannan abu ne wanda alkur'ani mai girma ya ba da shaida a kansa cewa mafi girman ni'ima mafi girman sabuba na samun yalwatuwan kirji da yalwatansa shine tabbatuwan imani a cikin zuciyar ɗan adam lallai dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsa to tabbas Allah ta'ala ya yalwata masa zuciyarsa ne ya haskaka masa kirjinsa Allah ta'ala a wani waje yake cewa yanzu afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam yanzu mutumin da Allah madaukakin sarki ya yalwata masa kirjinsa bi ma'ana zuciyarsa da musulunci fa huwa ala nurin min rabbi ya zamo yana kan haske daga wajen Allah mahalicinsa zai zamo daidai da waninsa ba za su taba zamowa abu wanda yake ɗaya ba lalle wannan shine yake kan shari'a da ni'ima da kwanciyar hankali amma ɗayan kishiyansa shine wanda yake cikin kunci wanda ya haɗa kunci a cikin zuciyarsa wanda kuma samun kunci a cikin zuciya wannan alama ce daga cikin alama na cewa ma'abocin wannan zuciyar ya ɓace daga addinin Allah sannan kuma yayi nesa da Allah jalla wa ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama wanda Allah ta'ala yayi nufin ya batar da shi wannan shi Allah ta'ala yakan sanya masa kirjinsa bi ma'ana zuciyarsa ta zamo a tushe a kuntace kullum a cikin damuwa kamar mutumin da yake haurawa sama wanda yake hawa sama yana hawa ne yana jin kamar numfashin shi ya dauke yana ƙara shiga cikin kunci da tashin hankali da damuwa to wannan ita ce misalin mutumin da Allah madaukakin sarki bai nufe shi da shari'a ba wanda Allah ta'ala ya hukunta masa bata to haka zuciyarsa take kowane lokaci a fusace a dame a cikin tashin hankali babu walwala a cikin zuciyarsa kuma wannan abin sai ya bayyana har zuwa fuskansa Allah subhanahu wataala cikin wannan sura ta suratul shar yace wa ba'ana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak sannan kuma muka gafarta maka muka tukawar maka muka tunkuɗe maka zunubanka wanda suka zamo nauyi a gare ka suka danne maka bayanka ai bi ma'ana mun gafarta maka zunubinka wanda shine ya zamo maka nauyi a bayanka idan har ya kasance wannan dangane da kusakurai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an dauke masa su saboda suna zamowa nauyi a gare shi aka gafarta masa to me kake tunani game da wanda ba shi ba shi kuma yaya kake gani zunubinsa zai yi masa ya ku bayin Allah lalle bawa mai imani zunubansa tabbas suna gajiyar da shi suna zame masa nauyi nauyi na sosai baya iya samun rabuwa da wannan nauyi da gajiya da wahaltuwa har sai in ya koma ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sai ya zamo yayi gudu ya tafi ya nemi mafaka a wajen Allah jalla wa ala ta hanyar nisantar ayyukan laifi da kuma neman gafaran Allah akan wanda ya aikata ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan sura ya ci gaba da cewa rafa'ana laka zikrak sannan mun daukaka maka ambatonka bi ma'ana mun daukaka ambatonka ya ka zamo ambatonka yayi nisa ya daukaka a kuma ko ina kenan matsayinka da sha'aninka mun daukaka su sun kai kololuwan daraja da kuma shahara a bayan ƙasa har ma a cikin halittun da suke cikin sama lallai mun sanya maka kyakkyawan ambato sannan kuma ya zamo sunanka shahararren suna ne a mafitar rana da mafaɗanta ko'ina ana ambatan sunanka ba a ambatan Allah sai an ambace ka duk lokacin da aka zo ambatan Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban na ibada to sai an hada da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka karni daban-daban sun shude sannan kuma lokaci lokaci yayi ta wucewa a daidai waɗannan lokuta miliyoyin har suna da bakin mutane suna ta furci da wannan suna nashi wanda yake mai girma tare da yin salati da kuma sallama a gare shi tare da so da girmamawa a gare shi lalle wannan matsayi ne wanda yake mai girma babu wani cikin halittun duniya kaf da Allah madaukakin sarki ya bashi irin wannan matsayi da daukaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban malami imamu qatada ɗaya daga cikin tabi'ai rahmatullahi alaihi yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya da lahira ta yadda ya zama babu wani mutum da zai zo ya tsaya yayi hutuba da sunan hutuba ta musulunci face sai ya ambaci sunansa babu wani mutum da zai yi tahiya face sai ya ambaci sunansa babu wani mutum da zai tabbatar da kalmar shahada sai ya hada da sunansa babu wani mutum da zai yi sallah sai ya ambaci sunansa duk lokacin da mai kiran sallah ya zo zai kira sallah idan ya ce ashadu an la ilaha illallah dolensa sai ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah lalle wannan ɗaukaka ne da daraja Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan annabin nasa kuma shine annabin da aka turo zuwa ga wannan al'umma tamu mai albarka muna yi wa Allah godiya bisa wannan babban kyauta da ni'ima da ya yi mana ya ku bayin Allah bayan waɗannan ayoyi sai Allah ta'ala ya biye da wata bushara mai girma ya ce fa'in na ma'al usri yusra lallai tabbas a tare da tsanani akwai sauki lallai duk lokacin da mutane ko mutum shi kaɗansa ya haɗu da wani kunci da tsanani to tabbas ya sani inda yana mai imani abinda zai biyo bayan wannan kunci da tsananin shine yalwa da wadata sauki da walwala ya ku bayin Allah wannan albushir ce mai girma daga wajen Allah jalla wa ala shine duk lokacin da aka samu tsanani aka samu wahala to lallai tabbas sai sauki ya lizunci wannan abin ya biyo bayansa wannan na tafiya wannan zai mai gurbin sa Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara masa ya kara yadda da shi yake fadin cewa inda a ce tsanani zai shiga cikin ramin wata dabba ya je can kololuwan karshen ramin ya ce wallahi tabbas da sauƙi ya bi shi kuma sauƙin nan sai ya je ya fitar da wannan tsananin daga cikin wannan ramin ya yi waje da shi ya zamo sauƙin shi ne ya samu wannan gurbin zama ya zauna a ciki bi ma'ana bi yadda tsanani ya kai a cikin zuciyanka a matsayinka na bawan Allah mai imani wallahi sai sauƙi ya bi har can ƙasan zuciyan ya yi waje da wannan tsananin ya zamo sauƙin shi ne ya samu wajen zama a cikin zuciyarka amma dai abin da ake bukata da kai kawai shine imani da Allah da dogaro ga Allah da tsara dokokin Allah da ji cewa tabbas babu wanda zai iya baka mafita din sai Allah jalla wa ala imam al-qurtubi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri rahmatullahi alaihi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa lalle wannan alƙawari ne ga mamme ga dukkanin muminai ba wai guda ɗaya daga cikin su ba a'a dukkanin wani mumini wannan alƙawari ne Allah madaukakin sarki yayi masa haka nan dukkanin wata al'umma ta muminai haka Allah ta'ala yayi mata wannan alƙawari cewa lalle duk inda suka haɗu da wani tsanani a wannan gida na duniya to wallahi tabbas sai sauki ya zo musu a gidan lahira ba makawa kuma zai iya yiwuwa ma Allah ta'ala ya hada musu saukin guda biyu ya ba su sauki a duniya ya kuma ba su sauki a lahira amma wani Allah ta'ala yakan bar shi da tsananin a duniya ba zai samu saukin a duniya ba sai a lahira Allah ta'ala zai ba shi cikakken ladan wannan saukin nashi amma wani Allah ta'ala yakan hada masa sauki biyu duniya da lahira haka kuma yake faruwa ma ga al'ummomi masu imani Allah yakan jarabto ta al'umman a lokacin da take da daula da sauki yakan jarabce ta da tsanani ba ta iya samun sauki a wannan gidan duniya ƙarshe har sai an karya ta amma dai za ta samu sauki a lahira saboda imaninta da Allah wata daular kuma Allah ta'ala zai ba ta saukin guda biyu bayan ta shiga cikin tsananin sai sauki biyu ya zo mata ta samu sauki a nan duniya sai kuma ta amfani da wannan saukin wajen da'a wa Allah sannan in an tafi lahira Allah madaukakin sarki ya ba ta ni'ima ga wannan al'umma saboda biyayyanta ga Allah jalla wa ala ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa lalle ka sani a cikin haƙuri akwai abinda mutum yake kinsa wanda yake kuma akwai alkhairi mai yawa a cikinsa manzon Allah ya ci gaba da cewa lalle ku sani a tare da haƙuri lallai tabbas nasara yana nan ciki duk lokacin da aka yi haƙuri to za a samu nasara sannan duk lokacin da aka shiga cikin bakin ciki tabbas Allah ta'ala zai kawo farin ciki duk lokacin da aka haɗu da tsanani sauki zai zo ya mai gurbin wannan tsanani din kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da wannan hadisi rahmatullahi alaihi sai Allah subhanahu wataala ya sake maimaita wannan aya cewa inna ma'al usr yusra lalle fa a tare da tsanani akwai sauki wannan karfafawa ne daga Allah jalla wa ala domin ya zamo dukkanin wanda zai yi buri akan samun sauki a lokacin da ya shiga tsanani a karfafa masa gwiwansa a karfafa zuciyarsa akan haka din sannan kuma a ƙara an giza shi a zabarar da shi akan haƙuri ya ku bayin Allah wannan ma'ana da aka zo da shi na al'usur aka yi masa ma'arifa a ayoyin guda biyu duka aka sa masa alif da lamu yana nuna maka tsanani guda ɗaya ne amma akan sauki yusur sai aka zo da shi da nakira don a nuna maka sauƙin suna da yawa ba sauƙi ne guda guda ɗaya ba kamar yadda abdullahi dan abbasin allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa yake faɗin cewa allah subhanahu wata'ala yana faɗin cewa ya halicci tsanani guda ɗaya sai ya halicci sauƙi guda biyu da haka babu yadda za a yi tsanani guda ɗaya ya rinjaye sauƙi guda biyu ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai kawai mutum ya gagara haƙuri ko kuma ya gagara fahimtar sauƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sai Allah ta'ala ya nusantar ya kwaɗaitar da cewa fa'iza fararta sansaf idan ka kammala da sha'aninka na rayuwa to ka je ka kafu bi ma'ana ka zauna ka dasu wajen bauta wa Allah jalla wa'ala ai idan ka kammala shagulgulanka na rayuwa to ka yi ƙoƙari kuma cikin ibada ka yi ƙoƙari cikin addu'a kada ka zamo kamar irin mutanen da in sun gama shagulgulansu na rayuwa sai kuma su shigalta da ayyukan sabo mutum wani ya yi aiki ya gaji ya koma gida daga hidimominsa sai ya je kunna waƙa ko ya daina kallon waɗansu abubuwa na batsa waya ko wani abu mai kama da haka a'a bal ba haka ci mumini yake ba shi mumini wanda yake samun sauƙi bayan tsanani shine wanda duk lokacin da ya kammala al'amuransa na rayuwa yakan je ne ya zauna wajen bautan Allah jalla wa ala da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala alkhairi na duniya da lahira karka zama cikin masu shigaltuwa da sako bayan sun shiga gama ayyukan su na rayuwa karka zama masu bijirewa ga Allah jalla wa ala bayan ya ni'imta su da ni'imomi masu yawa ya ku bayin Allah wannan shi ma fuskantarwa ne wanda yake gamamme game da yin riko da rabo na lahira kenan in kai nemi duniya to ka mai da hankali kuma ka je ka nemi lahiranka bayan ka kammala da aikinka ofis da aikinka a gona da aikinka a kasuwa da al'amuranka da neman rufin asirin duniya don ka samu arzikin da za ka cika ciyar da iyalanka ka sauke nauyin da yake wuyanka to ka koma kuma ka nemi lahira a lokacin da ka rufe shagonka ka mai da hankali wajen wajen lahira bi ma'ana ka nemi mafita yadda za ka warware miskilolinka bayan ka kammala hidimanka na duniya ta hanyar roƙon Allah subhanahu wata'ala da yin ibada zuwa gare shi ta yadda kenan zai zamo shi bawa musulmi bai bar lokutansa suna tafiya haka kawai ba tare da ya amfane su ba kamar yadda sahabi sayyidina Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi yake faɗin cewa lallai ni ina kyaman a ce wai ɗayan ku a samu akwai wani lokacinsa da ya bar shi yana tafiya haka kawai kara zube shi ba cikin aikin duniya ba ba kuma cikin aikin lahira ba lokacin ka ya tafi kai ba aiki kake na samun lada ba ko ba aiki kake yi da yadda ta yadda zaka samu nutsuwa ka gyara duniyar ka samu halal ɗinka ba sai na umar yace ina wannan abu yana bani takeici kuma ina kyamatan sa ban so in ga wani musulmi ya zama yayi irin wannan hasara Allah subhanahu wataala sai yace wa ila rabbika farghab ka zamo ka faɗaici zuwa ga Allah wanda yake mahalicinka ai ka faɗaici zuwa ga cikin dukkanin bukatunka ka faɗaici zuwa ga Allah subhanahu wataala a duk halin da kake ciki ya zamo gaba ɗaya abinda kake buri kake so ka cin masa ka tattara gaba ɗaya bukatun ka mayar zuwa ga Allah madaukakin sarki ka yarda shi kadai shine zai biya maka kada ka dogara ga wani kar ka kai ga wani da haka kada a matsayinka na musulmi mai imani ya zama wata bukata taka ka mai da ita kana neman ta a wajen wani Allah subhanahu wataala a'a bal ka ɗaukaka dukkanin bukatunka baki ɗaya cikin al'amuran rayuwanka da addini kamar yadda shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda babban malami Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi yake cewa ka samu amintuwa yaqini cewa lalle kai duk lokacin da kake da wata bukata in dai kai har karata ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to ka ji cewa tabbas Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe maka waɗannan al'amura din samun wannan to zai rika baka mafita akan duk abin da ya dame ka amma duk lokacin da ka raba kafa to Allah ta'ala ba ya san shirka ba ya san tarayya akan al'amura sai ya barka da wanda ka dogara gare shi amma duk al'amarin ka idan ka mayar da shi ga Allah shi kadai kai yadda shi ne zai iya yi maka ba wanda zai maka in ba shi ba to wallahi tabbas Allah subhanahu wataala zai baka mafita akan wannan al'amari ya ku bayin Allah waɗannan su ne kaɗan daga cikin ma'anoni da kuma saƙon da wannan sura mai albarka take karantar da mu na suratul sharh wanda a cikinsu za mu a cikin waɗannan wato za mu fahimci matsayi da darajar da Allah madaukakin sarki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan mu fahimci cewa waɗannan masu da'awan cewa yadda aka bashi alqur'ani babu wani kuma abin da aka koya daga gare shi suna faɗan maganganu ne kawai na sarran su bal ɗan dako ne ma wakilai ne na arna da yahudawan duniya suka zo wai don su bata addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa suke faɗin wannan dan su rage masa kima su rage masa mutunci wai a daina ganin girmansa amma bal mu hakan ƙara mana ganin girmansa yayi da ƙara mana tabbaci da yaƙini akan cewa lallai tabbas shi din nan fa rasulullahi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan a cikin wannan sura muna fahimtar cewa lallai dan adam a rayuwarsa duk lokacin da ya ga wani abu mai tsanani da damuwa ya cinkare shi wallahi in dai matakar ya tsayu ga Allah subhanahu ta'ala, to Allah ta'ala zai yi gurbin wannan abun da sauki da sauki dan haka a kashin kanka duk abin da ya dame ka wani ne ya saka a gaba wasu ne suka saka ka a gaba talauci ne yake damun ka rashin lafiya ne menene koma menene wallahi ka koma zuwa ga Allah ka samu yakinin cewa Allah ta'ala zai baka mafita to tabbas Allah zai baka haka nan ita ma al'umma a kashin kanta dan haka da wannan nake mana albushir game da irin abin da ake shirya mana a wannan ƙasa tamu mai albarka ta Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya na waɗannan makirce-makirce ne Yahudawa da suke ta bullowa da shi sun bullo da wancan sun bullo da wancan ba su goshe ba kuma suna kan bullowa da shi kamar yadda bincike ya tabbatar shi kanshi marwa mai tatsi ne kwangila ne na Yahudawa aka bashi domin ya zo ya gurɓata addinin musulunci a ƙasar Najeriya amma mun ga yadda Allah ta'ala ya nuna ƙarshensa ya yi mutuwan walaƙanci na ƙasƙanci wanda ba wanda zai so ya irin wannan mutuwa ɗin shi ne a yanzu aka samu wani ya zo ya ɗauki wannan kwangilan ya ɗora daga inda ya tsaya wani yana ganin shi ma zai je wani waje amma mun ga yadda Allah ta'ala ya tattauna asirinsu har ya ɓatar da basiransu wai sai ga shi musulmi ne ya je yana haɗa kai da kirista wai za a rika fita wa'azi tare dan ayi mutum fita wa'azi idan aka tafi wanda yake trinity fahimta ne wanda yake yake ekwa fahimta ne wanda yake tijjaniya fahimta ne wanda yake kadiriya fahimta ne dan haka aje ayi wa'azi tare in aka zo yadda aka rabu kowa sai yi bayanin nashi amma inda aka haɗu tare ayi tare kaga wannan yake nuna maka dama abin ba musulunci bane arnanci ake yi kuma yanzu Allah ta'ala ya tona musu asiri tun ba a je ko ina ba duk wanda dama addinin musulunci ne a gabansa to ya san waɗannan mutane dama ba musulunci suke yi ba giggima gingiman arna ne da rigan musulunci suka shigo wai suna cewa su musulmai ne amma ƙarfi ƙarya suke yi ba musulunci suke yi ba Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzansa cewa waddu law tudhinu fayudhinun tun akan arna mushrikan da Allah ta'ala ya ce wa za sallama so suke yi ka ɗan sassauto su ma sai su ɗan sassauto sai ku al'a tsakiya Allah ta'ala ya ce masa karka kuskura kai wannan in ko kai to za mu maka wani irin kamu mai tsanani wanda baka da wanda zai iya kubutar da kai Allah ta'ala ya faɗi wannan ga manzon Allah sallama amma mu ake nufi al'ummansa amma Allah ta'ala ya riga ya tsarkake shi ba zai yi wannan abun ba amma dan mu sani ne duk yadda kake ganin kamar musulunci kake yi in har da ka zo kai compromise tsakaninka da arna ko kana jin kai ahlus sunna ne amma akwai compromise tsakaninka da yan bid'a wajen sassauci to wallahi ka sani ba wa Allah kake aiki ba kana wahal da kanka ne kawai kana shan wahala to Allah ta'ala ya tona mana asirin su tun ba je ko ina ba me ya kawo tsoratan su su suka da kansu suka dawo kansu halaka kamar yadda babban malami shi abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala yake faɗi a cikin tafsirinsa da yake kawo wa kisan waɗansu yahudawa da suka jangolo kansu fitinan da aka zo aka musu hukunci har gida ya ce dama haka sunnar allah take kowace al'umma ita ke jawo kanta rushewa to haka su ma 'yan bid'a suka jawo kansu rushewa a lokacin da shek abubakar lawal turayim ya yi maganan da ba ta da alaƙa da cin mutunci manzan sallama sai kare shi da ɗaukaka darajarsa sai suka juya maganar wai suna ganin su kaskantar da shi a dalilin wannan sai Allah ya fara tona musu asiri da haka wancan fitina da kaskancin da ya samu wa'ancan yan bid'a na Kano ita ce ta dawo ta samu su masussuka saboda yanda aka yi a can suna ganin wai an je a yi tsiyewa shi shaglawun turayim sai gashi Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kaskantar da su to daga nan sai aka ce to ai ina shi ma masussuka a nemo shi a tsiye shi to daga nan sai hankalinsa ya tashi sai ya fara yawo yana haɗa kai da ‘yan uwansa waɗanda ke gurɓatattu ya bayyana cewa dama ba musulunci ya zo yake ba amma shi shek lawan turayen lokacin da ake cewa za a nemo shi a zaunar da shi ya nemi taimakon wani don allah ko a malamai ahalu suna ya ce wani zai taimake shi ya faɗa saboda me ya yi imanin cewa wanda zai iya ba shi kariya shi ne wa don haka in dai akan gaskiya kake kuma akan daidai kake to baka bukatar kowa ya zo maka gata Allah shi zai maka gata kuma in ya ga dama a cikin mutanen zai su turo wasu su zo su tsaya a madadinka ko sun shirya waka ko ba su shirya ba Allah zai tirsasa zuciyarsu akan wannan to wannan sunnar Allah ce a bayan ƙasa don haka yadda suka ɗauko wannan tsari wala ba za su je ko ina ba matuƙar mun tsaya ga Allah to haka nan abin ya ci gaba sai ga abin da yanzu shi shugaban ƙasar Amerika yake faɗa kuma sai ga bincike asirinsu yana ta tonuwa wani fasto ne ya taba kaiwa wannan abin sai ga shi wanda aka bashi shugabancin INEC na ƙasa ana tuhumansa yana cikin wanda suka taɓa rubuta leta suka kai wa Donald Trump akan wannan matsala wanda kaga wannan shi ma abu ne wanda ya zama wajibi ne wajibi akan musulmin ƙasar nan dole a tirsasa wa shugaban ƙasa ya cire shi daga wannan kujerun da yake kai da shugaban INEC domin mutumin da ya kai wannan ya zama zai iya ba da shaidan ƙarya a ƙasansa ya rubuta ya kai wata ƙasa da ake ganin tana da ƙarfi a duniya don ta zo ta cutar da al'umman ƙasan to ya zama maciyin amanan ƙasa da haka wajibi ne a cire shi daga kan kujerar da yake ci domin a doka duk mutumin da ya ci amana na ƙasa to ba a ba shi matsayi komai ƙanƙantarsa ba za a sake ba shi ba to wajibi ne da lauyoyin musulmi da waɗanda suke da waɗansu mudafin iko na musulmi da manyan masu kuɗi musulmi da manyan masu cewa su ‘yan boko ne musulmi da malamai musulmi su je su samu shugaban ƙasa wannan yanzu ba a amince da shi akan wannan ba akwai tuhuman cewa idan aka zo zaɓe zai iya murɗa waɗansu zaɓuɓɓuka ya ba ma waɗansu wanda ba musulmi ba tun da dama ya nuna yana da adawa tsananin ƙiyayya har da rashin adalci wa musulmi to albishir ɗin da yake ciki dangane da waɗannan ayoyi shi ne wannan abin da donald trump ya faɗa dama shiryayyi ya ce kuma ta daɗe a ƙasa suna neman yadda za su yi da ƙasar najeriya saboda waɗansu dalilai kamar haka waɗannan su ne dalilan da ake kyautata ake zargi mai ƙarfi a kan dalilan kenan dalili na farko shi ne duk duniya babu inda za ka je ka ga mutane musulmi masu bautan Allah ba sai an tirsasa musu ba a bisa za'onsu da san ransu suna dandazo wajen ibada kamar arewacin Najeriya duk duniya wannan bincike ne wanda ba musulmi bane ma suka yi waɗanda ba musulmi ba kafafen sadarwarsu ne ta yi wannan bincikewa cewa duk duniya babu inda za ka je ka ga musulmi suna ibada a bisa zaɓinsu da yardinsu ba akan an tirsasa musu ba kamar arewacin Najeriya abu na biyu duk duniya babu wata ƙasa da take da makaranta alƙur'ani masu ɗimbin yawa irin wanda muke da su a arewacin najeriya duk duniya ne har ƙasashen da muke ganin su ne jagororin mu ta fuskan addini ba su kai mu yawan makarantar alƙur'ani ba abu na uku daga cikin abin da yake ɗaga musu hankali shine yadda muryan musulmi take ƙara ɗaukaka a ƙasar duk makircin da suka shiryo domin ɓatanci wa musulunci sai zama ya ƙara masa ƙarfi da izza yanzu a dalilin wannan ƙabiyya na su da aka yi na turayen da su masu suka Allah kaɗai ya san adadin mutanen da da'in bid'a ne suka zama ahalin sunna Allah kaɗai ya san adadin mutanen da da'ar na ne yanzu sun zama musulmi to wannan abu yana shine abu na uku da yake ɗaga musu hankali abu na hudu da yake damu su shine irin ɗumbin arziki da dukiyar da Allah ta'ala ya zuba a Najeriya kuma da ya zuba sai ya zuba a arewacin Najeriya duk wannan mai da ake gani ake ɗiba a kudu bai wuce 10% ko 20% na mai ɗin da yake arewa ba don haka duk wata dukiya da duniya take gadara da shi take so ta same shi to akwai shi a arewacin Najeriya kuma na arewacin najeriya yakan zamo ya kuma na kowace ƙasa kyau da inganci to ita ƙasar amerika a gefenta ita kaɗai bayan waɗancan dalilan to ta haɗa abubuwa guda biyu da wannan na maganan man fetur da kuma na siyasa na maganan man fetur akwai ƙasashen da ta dogara a kansu take ganin a nan dati ta tara man fetur ɗinta ta samu wadatar man fetur ɗin da ta yi shekara ɗari ba ta da damuwa sai ya zamo yanzu ƙasashen rasha da china sun fi ƙarfinta a wancan ƙasar ita ce ƙasar venezuela sun fi ƙarfinta a can kuma to yanzu iya wace ƙasa ne za ta samu ta je ta ɗebi wannan mai ɗin ta tara mai ɗin zai ishe ta ya zama mata ƙalubale kuma waɗancan ƙasashen kishiyoyinta ne ta fuskan siyasan duniya ba ta fuskan addini ba ta fuskan addini kan tare suke amma ta fuskan siyasan duniya tare a nan kuma sun bambanta matsala na biyu shine jam'iyyu guda biyu na amerika suna da ƙiyayya da gaba saboda yadda muke ganin jam'iyyunmu na najeriya suke da shi mu yanzu yadda muke ganin tsakanin pdp da apc a yadda ake sabani a yi kaza a yi kaza yana da sauki akan rikicin da ke tsakanin anglican da republican a ƙasar america na su iyayya da gaban ta yi muni to gwamnatin da ta wuce wanda ba su ne 'yan jam'iyyar shi donald trump ba da yawa 'yan najeriya sun goyi bayansu a lokacin zaɓe har ya zamo su jam'iyyar su su su su su su su shi wannan shugaban ƙasa amerika ne trump ta faɗi to wannan abin ya kullace shi a zuciyarsa da haka yanzu yake so ya huce haushi wa jam'iyyarsa akan ƙasar najeriya shi yasa suka fara da hana biza ma waɗansu 'yan ƙasan saboda ana da zargin cewa sun goyi bayan wancan jam'iyyar a wancan zaben da aka yi to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka tsolewa wa'annan arna ido a kan sha'anin najeriya abin akwai abin damuwa saboda ƙarfin da suke da shi da ƙiyayyarsu da musulunci da kuma in suka ce za su yi abu kaji sun faɗa kamar da wasa in dai ya shafi musulmi suka ce za su yi wani ta'addanci to da gaske suke sai sun aiwatar akwai abin tsoro akwai abin damuwa amma a gefe guda kuma idan muka dawo dangane da darsan da wannan suran ta karantar da mu wallahi za mu samu kwanciyar hankali za mu samu nutsuwa kamar yadda imamul qurtubi din nan ya faɗi tsanani sauki yana biye gurbin sa ko dai saukin a lahira ko kuma Allah ya hada biyu saukin duniya da lahira wannan Allah ta'ala ya riga ya gwamu abu biyun nan ba za a taɓa iya raba su ba to in Allah ya ga dama kamar yadda in ba manta ba mun karanta mun yi kudubobi a munasaba daban-daban dangane da abin da ya shafi kissan Annabi Musa da babban arne shine wa shine Fir'auna yanzu yadda America take ji da karfi da shi shugaban kasan ta yadda yake ji da rashin mutunci da iskanci da kafirci bai kai Fir'auna ba har yanzu ba a yi kamar sa a dagawa ba ba a yi kuma wata gwamnati irin tasa a kama karya ba mu ga lokacin da annabi musa allah ya ba shi dama ya fita da mutanensa su yi hijira su bar cikin garin da mutanen fir'auna suka hango su a jikin wannan ruwan kafin allah ya umarci annabi musa ya bugi ruwan nan da sandansa a hanya ta bude mai fir'auna ya faɗi sai ta dube su fa 'yan mutane ne 'yan gangani wannan don ya nuna maka wato yadda a ido ake ganin raunin annabi musa da jama'ansa ba su kai ma a ce wanda za a yaƙi da su ba ana ganin su ba komai bane ba su da kuɗi ba su da yawa ba su da makami ba su da ƙarfi ba su da gwamnati amma a ƙarshe ne ya faru sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya halakar da wannan gangan arne da mabiyansa ya karya daular Allah ya ce kuma kazalika wa auratnaha bani isra'il mu fitar da su daga duk gidajen da suka gina da duk kimi na'urorin da suka shirya na jin daɗin duniya da makamai da komai Allah ya ce haka muka fitar da arnan banza daga cikin gidajen muka zo muka gadar wa musulmi da wannan gidajen suka zo suka yi wataya a ciki mu kalla abin da ya faru a yakin bada musulmi an kwace musu dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu suka yi hijira suka koma madina suka zama ‘yan ƙanƙani ba su da wani yawa ita kanta a madina ga ga yahudawa ga kiristoci ga waye sai zama musulman ‘yan kaɗan ne amma sai ga shi wanda suke duk duniya su ne suka zo aka gwabza yaƙi a lokacin kafin a yi yaƙin mazan sallama ya fito da sahabbai ne domin su rage asaran abin da aka musu a garin makka abu sufiyan ya fito kasuwanci da kayan abinci su kwace su rage asara Allah ta'ala sai ya nuna izan addinin musulunci ya ɗaukaka musulmi ya sanya tsoron musulmi a cikin zukatan arnan duniya sai ya zama musulmi 'yan kaɗan sun yi nasara akan arna masu ɗimbin yawa musulmin da ba su da makamai ba su da ababen hawa ba su da ƙarfi ba su da kaza sai gashi yanzu su ne suka yi nasara akan mutanen da suka zo da manya-manyan dabbobi na yaƙi da manyan makaman yaƙi ga wadatar abinci ga ɗimbin yawa Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat bi'atan kathiratan bi'idhnillah so nawa ne wata al'umma yar kaɗan ta yi galaba akan wata al'umma mai yawa da me aka samu wannan Allah ya ce bi'idhnillah da izinin Allah da haka Allah yana tare da masu haƙuri akan addininsa annabi Musa alaihi salam abin da ya faɗa wa al'ummarsa kenan a wancan lokacin qala Musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin annabi Musa ya ce wa mutanansa ya ku mutane na ku nemi taimakon Allah ku tsayu akan imani da Allah da bautan Allah da addu'a sannan ku yi haƙuri ƙasan ta Allah ce kuma zai gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa Allah ya ce kyakkyawan ƙarshe yana ga masu ga mutanen da suka tsaya kan takawa ne akan tsara dokokin Allah don haka wallahi billahi duk wannan barazanar da Amerika take yi wallahi in muka ji tsoron Allah muka tsaya akan imani yadda sahabbai manzon sallama ya fara da mutane kaɗan suka ci galaba akan duniya wallahi ba inda amerika za ta ce kuma wallahi ina ji a zuciyana allah shine shaida in dai amerika ta yi kuskuren fara kaddamar da yaƙi da najeriya wallahi in dai musulmin najeriya suka tsaya da gaske wallahi karyawanta ne wallahi karyawanta ne ba yadda za a yi ƙasan da duniya ta shaida babu yankin da babu inda ake bautan Allah kaman wajen babu inda ake da makarantar alkur'ani kaman wannan yankin a bisa zaɓinsu ba tirsasawa ba tare da suna cikin wahala gwamnati na wahalar da su masu kuɗinsu ba sa tausayinsu amma suke tsayawa su bauta wa Allah a kira sallah su bar al'amuran su zo su bauta wa Allah wallahi ba yadda za a yi wata ƙasar arna ta kira ta yaƙe su Allah ya ba ta nasara wallahi ba zai yi ba ba zai taɓa yiwuwa ba abinda manzala sallama ya faɗi kenan lokacin da aka yi yaƙin badar ya ɗaga hannu yana addu'a ya ce ya Allah waɗannan su ne bayinka su kaɗai ne in ka bari aka halakar da su ya Allah ba za a samu masa bautanka a bayan ƙasa ba manzan Allah ya yi addu'a kuma Allah ya amsa masa don haka mu dogara ga Allah mu ci gaba da addu'a kuma nasarar ta fara bayyana yanzu waɗanda ake haɗa baki da su da sunan musulunci suke kashe musulmi a cikin daji ‘yan bandit me ya fara faruwa yanzu daga lokacin yanzu zuwa yanzu abinda ake bincike ya nuna shine kwamandojin suna ta guduwa daga jejin suna ta tserewa wasu sansanin suna fashewa don haka azzalimi ya razanar da azzalimi mu kuma addu'an da muka yi ta yi dama Allah ya haɗa kan azzalimi da azzalimi ya gwara ya fitar da mu cikin aminci kaga sauƙi ya fara zuwa to in sha Allah wannan abin alkhairi ne zai biyo bayansa sawa'un abin ya faru ko bai faru ba barazanan kadai in sha Allah sai ta zama mana alkhairi a wannan kasan tamu kuma ya kamata shugabannin mu dauki izina daga yanzu zaluncin da suke wa kasan wa talakawan kasan nan ya isa ta ko ta ina haraji ba wani ba wani wanda talaucin sa take wanda ba a tatsanta haraji a cikin shi a kasan nan babu shi amma kuma in an tatsa abinda aka tatsan baya dawowa zuwa tsanin talaka wani irin rashin ta imani ne da rashin tausayi irin wannan ga dukiyan a ƙasar wanda ko ba a karɓa haraji a hannun 'yan ƙasa ba za a gudanar da ƙasar sama da yadda take a yanzu ma'adanai da dukiyan da Allah ya shimfiɗa a ƙasar nan ba a buƙatar an karɓa haraji a wajen ɗan ƙasa amma tare da haka ana ta tatse mutane ta ko ta ina ta ko ta ina tatse mutane ake yi kuma su ba a sauko musu da shi saboda rashin tausayi da rashin imani da rashin tunanin za a mutu za a yi tambaya a kai don haka don girman Allah mu mai da hankali mu ci gaba da riko da ibada mu ci gaba da addu'o'i mu ƙara samun yaƙini ga Allah subhanahu wataala wallahi Allah ta'ala zai ba mu mafita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mana wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala muna roƙonka muna kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah ta'ala bamu da wani yawa bamu da wata ƙarfi bamu da dabara amma dai mun yi imani da kai ko mun yadda dukkanin wanda ya dogara gare ka dukkanin wanda ya ji tsoron ka tabbas kai gatan sa ne zaka bashi mafita ka faɗi cikin alqur'ani mai girma cewa lalle tabbas kai ne majibincin waɗanda suka yi imani kana fitar da su daga dukkanin wani duhu zuwa haske ka tabbatar mana cewa dukkanin mutumin da ya dogara gare ka lalle tabbas ka isan masa ya Allah ta'ala kai mana alƙawari cikin littafin ka duk wanda ya ji tsoronka tabbas za ka ba shi mafita ya Allah ta'ala muna roƙonka Allah ta'ala ka ba mu mafita a wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah muna roƙonka wannan abu da ya taso a yanzu Allah ta'ala ka sanya shi ya zama shine ƙarshen wahalar mu a ƙasar nan Allah ka sa ya zama shine ƙarshen cin mutuncin da ake musulmi a ƙasar nan Allah ka sa ya zama shine ƙarshen kashe musulmi da ake a ƙasar nan Allah ta'ala ka sa ya zama shine ƙarshen kaskantar da musulunci da ake a cikin wannan ƙasa namu mai albarka Allah ta'ala muna roƙon ka kawo mana canji na alkhairi a cikin dukkanin matakai wanda muke tafiya a ba akan daidai ba Allah ka maye mana gurbin ba daidai ba da daidai Allah ka maye mana gurbin sharri da alkhairi Allah ka maye mana gurbin tsanani da sauki Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan daidai da aikata daidai waɗanda suke shirya wannan makirci da waɗanda suke wakilan su da cikin gida da su jigajigan da suke kasashen waje ya Allah muna roƙonka Allah ka nuna musu gazawan su Allah ka nuna musu gazawan su Allah ka nuna musu kai ne alqawiyul matin Allah ka nuna musu kai ne qawiyul matin Allah ka nuna musu kai ne alaziz Allah ka nuna musu kai ne alaziz Allah ta'ala ka yi musu damka Allah ka nakka ka karya su Allah ka daidaita su Allah ta'ala ka sanya su zamo tarihi su zamo abun kwatance ga wanda za su biyo bayan su ya Allah waɗannan ƙasashe nasu musulmin da suke ciki Allah ta'ala ka kare su daga fitinan da zaka jefa a cikin ƙasashe din Allah ta'ala ka kare su ka kuma ba su rinjaye akan akan wannan addini da suke kai na musulunci ka sa ƙasar ta zama ƙasa ce ta musulmi da za a bauta maka a kadaita ka da bauta wa sallallahu wa sallama wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله